الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da sake dawo da mu kafin na wannan majalisi sannan kuma Allah ta'ala ya nuna mana farkon wannan wata na Ramadan wato ga shi yau dai muna ɗaya ga watan Ramadan wannan baiwa ce ta Allah tabaraka ta'ala kuma haka Allah ya domin idan Allah tabaraka ta'ala da bai ga damu hakan ba tare da mu da ko dukkanin mu ko kuma wasu daga cikin mu Allah subhanahu wataala sai ya dauki rayuwar su kafin wannan wuni ya san Allah ne tabaraka ta'ala ya zabe mu ya kawo mu har mu ga wannan rana wanda da yawa daga cikin wanda aka yi azumi da sunan bara wasu babu to kuma me kake tunani kuma ga na bada wanda za ya zama shi ma ai ba haka za ya ba to Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu ikon ayyuka ayyuka na fara Allah ya sa wannan wata da ya shigo mu sanadiyya ne na mu samu tsira ko mu samu aljanna Allah ya dace da a yau muna rana ta litinin daya ga watan ramadan wata na tara kenan cikin jerin watannin musulunci shekara ta dubu daya da dubu da arba'in da biyar hijiran manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da sha ɗaya ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da uku meladiya muna cikin wannan sura mai albarka sura ibrahim a jiya mun kwana karshen aya ta talatin da ɗaya kenan yau za mu tashi kan aya ta talatin da biyu karamar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار na jama'a wannan ayoyi abu na farko hadafin su manufas karantar da mu ne za su girman Allah tabaraka wa ta'ala da kuma kudura da Allah subhanahu wa ta'ala yake da ita saboda kafin su mun fito ne daga cikin ayoyi wanda suke nuna mana cewa mushrikan maka lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kaurace mai suka kin imani da shi to alhalin kuwa Allah subhanahu wata'ala wanda ke da wa'annan sifofin wanda ke da wannan rububiyya ya halicci kaza ya halicci kaza ya halicci kaza bai kamata a yi mishi haka nan. mana bai kamata a yi mishi wannan kafirci da aka yi mishi bai turo annabi kuma a butulce ma wannan annabi shine nan Allah subhanahu wata'ala zai zano mana ayyuka na ubangiji subhanahu wata'ala goma ko kuma goma sha ɗaya wanda suke nuna kudura Allah tabaraka wata'ala ya ce Allahu alladhi khalaqa samawati wal ardh Allah subhanahu wataala shine wanda ya halitta sammai da ƙasa sammai da ƙasa din nan da Allah tabaraka wataala ya halitta jama'a halitta su ba Allah subhanahu wataala yake gaya mana ta ko wahala akan halitta dan adam da khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas wato bai wanda ke akwai da kudurar da ke akwai da ikon da ke akwai cikin halittar sammai da ƙasai abin ya isa sannan kuma ba abu bane wanda aka gano shi a wata duniya dan duk duniya babu inda ke da wani wurin kuma daban inda wani yake da wata gwamnatin can daban yake da wani ikon wani wurin can daban wanda shi ya ware yin sama din sammai din nan da kasai sai Allah ta'ala ya gano wani ba wannan dai na Allah su kare kuma iya ka duniya ke da haka ya isa ya nuna mana kudura ta Allah tabaraka wa ta'ala ga shi can abinda kuma yake nuna mana wato a farkon sura cewa bigairi amalin tarauna ya halitta sammai dinnan guda bakwai ba tare da wani ginshiki wanda kuke ganin shi ba wani ginshiki wanda aka tokare saman nan wanda muke ganin shi ga wani ginshiki na an tokare ta duk da irin kilomitocin da ke gare ta wanda babu wanda ya san karshen ta daga shi don haka Allah tabaraka wa ta'ala shine ya halitta sammai da ƙasa wa anzala minas sama'i ma'a kuma sai ya saukar da ruwa daga sama yanzu wannan saukar da ruwa daga sama ɗin da aka yi Allah ce fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fitar da sababin zuwan wannan ruwan sai Allah ya fitar da tsirrai ya fitar da 'ya'yan itatuwa dan su zama to arziki gare ku kun kwana ku ci ku sha hankalin ku ya kwanta ya zama to ga Allah za ku yi ne fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum arziki ne gare ku ba wai ku ba hadda ma dabbobin to yanzu sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma yace wa sakhara lakumul fulka sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mu jirgin ruwa ko da yake wato sun ce idan aka ce al fulk yana daukar wato jami kenan anan jiragen ruwa saboda dalilin da ke nuna cewa jami ne da aka ce bi tadriya fil bahr inda guda ɗaya ne sai a ce bi tadri ko kuma a ce liyadri fil bahar dan yayi gudu wato a cikin teku ma'ana nan jami'i ne jiragen ruwa Allah tabaraka wataala wannan duka yana daga cikin ababen mamaki jama'a yana daga cikin ababen mamaki shine wato jirgin ruwa ta yanda kai yanzu idan ka dauki wani abu mai nauyi ko wani dutse in ka je wa cikin ruwa kasa zai kai ko dokan lokaci zai yi kasa amma ga jiragen ruwa da irin girman su amma kuma suna busa wannan ruwan kuma ba za su nace ba wannan ikon Allah sannan kuma Allah ta'ala shi ke turo wannan iska wanda ke tura su yake tura jirgin jirgin na tafiya shi yasa a wani ma Allah ta'ala ya ce in ya sha yuskinin riha in Allah ya ga dama sai ya rike iska fa yadlalna rawaki da alawahar sai su sai su wangu su tabbata anan wato bisa ga wannan ruwan kenan ba su ta ya koya amma ta yi wannan jirgin cikin wannan ruwan ikon Allah sannan kuma Allah ta'ala ya ce wa sahara da kuma ɗanhara kuma Allah tabaraka ta'ala shi ya hore muku gulabe ko kuma ya hore muku teguna a cikin duniya a nan yanzu nan jama'a kafin mu wuce bayan an yi magana fa akhrata bihi min as-samarati rizqan lakum sai Allah ta'ala ya fitar muku da tsirrai ya fitar muku da 'ya'yan itatuwa daga wannan ruwan da aka saukar muku yanzu ana gama maganar 'ya'yan itatuwa kuma sai aka kawo magana kuma jiragen ruwa suka ce me hikimar da take cikin wannan hikimar da take cikin wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya sanya kowace ƙasa akwai irin ababen da suke noma jama'a muna gane kowace ƙasa akwai abin da ke yi mata don haka kenan idan waccan ƙasar ta noma kaza waccan ƙasar ta noma kaza waccan ƙasar ta noma kaza ku kuma abinda waccan ƙasar ta noma ku ba yayi wajen ku kuma kuna buƙatar wannan abu to yanzu da me za a samu wanda yake kaya ne na sufuri wanda za a zanyi ɗaukar wannan abin ana kai shi sassan duniya kuma mun gani kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma cikin ikon shi da kudurar shi kenan sai ya hore mu kuma jirgin ruwa wanda cikin jiragen ruwa kaga da jiragen ruwa ba a gama su da motoci ruwa ga manyan motoci telan telan wanda za a dinga ɗauka kaya da su ana kai wa wasu wurare a shi jiragen ruwa wannan harka ce ta duniya ce a ɗebo kayan da suke masu ɗimbin yawa sai an yi watanni ana dole kuma sai an yi watanni ana sarkewa ikon Allah ne dan saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya san da wannan ne maslaha ko ta rayuwar ta duniya za ta yi muku daɗi ya zama to kenan in waccan ta noma abin da ke yi wajen ta waccan ta noma abin da ke yi wajen ta to ana san a yi musanya mu mu samu na ku kuma ku samu namu ta ga wannan ita ce hikimar da ta sa Allah tabaraka wa ta'ala to bayan an yi magana akan ya'yan itatuwa da tsirrai da amfani da kuke iya nomawa wajen ku to kuma sai aka yi magana jiragen ruwa saboda a samu a yi musanyin wannan abin ku ba mu naku ku sayar mu da naku mu ba mu sayar muku da namu mu amfana a yi kasuwanci tsakanin juna a cutar juna a yi amfani to kaga wannan ke nuna cewa ashe a yau wata ƙasa in ta sanya ma wata ƙasa takunkumi to sai ka wani ko ba ka wani Allah bai yi wata ƙasa ba duniya komai tana da shi kuma komai tana hidowa kuma komai aka shuka wajensa yana yi babu irin wannan kasashen namu wanda ake renawa ake ganin kasashe ne wanda suke na afirka wanda suke kuma ba su da teku wanda ta wuce a kan su to kuma akwai arzikan da allah tabaraka wa ta'ala nan din ya yi su don haka dole sai an yi da mu a same su ko ba haka ba haka shi ne ake ta maganganu ake ta a aikin da suka yi haka nan har suka ce sun hita daga cikin kungiyar kaza har suka ce sun hita daga cikin kungiyar kaza sun kaugani eh saboda ai da ma ba masu da teku ba su da ruwa kina sai ruwa talauci kuma su dauki wannan matakin ai ba su yi lissafi ba to kadi ba gani dan Allah darajar da wa'annan kasashen ko a yanzu darajar da suke da ita da kuma ta da can nan da shekara kaza nan baya kaɗan iri da ce amma san kimar su ba a san madare da ba ma su yawan wani an yi na almajirai kawai kuke a rike kuma san kawai ba ba ma wanda ya san wallahi ba ma wanda ya san a duniya ma in kana yawo ya aka ce in ka ce dan Nijar kake ina ne wai Nijar wai Nijar ina ne kake sai kai haba sai Najeriya kace ba wa Najeriya ba ni wa Najeriya ba Najeriya nake ba ni Nijar nake sai ina ne Nijar ko Najeriya ne wallahi duk wanda ya je wajen ya samu da wannan ya samu da wannan fahimta hatta nan cikin kasashen mu na Afirka hatta nan cikin kasashen mu na Afirka irin su Morocco sun gane ku irin su Libya irin su Sudan irin su Misra duk inda kaje ka ce ni dan Niger ne a ce Najeriya da ku Najeriya ita dai ba dai inda ke da kasa Najeriya ita ce kasa kai ka mance ne goya ya kai ki ba mance ne ba haka ne kasan mu da kike sai kai ba wannan kasan ma duniya ba ku dosi kima ba san amma yanzu da aka yi jimin juya hali ko kaka dai yanzu ya kuma kuma hatta wa'anda muke mabutuka da suke kusa da kusa dishi suke ba mu da wani abu Allah bai ba mu komai ba ko ba ka bane sai yanzu ne ake tafinta ashe ba Allah ya ba su arziki ashe ba kuma ashe bai kamata a dan ana dina sai kaga to ashe Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya halitta kasashen nan duniya bai halitta su ba akan wata in wata ta ce ita za ta iya rayuwar da ita kadai a kowace tana bukatar kowace yanzu da aka zo aka yi haka da aka ce an sanya takun kuma an yi kaza an yi kaza an yi kaza mun kada muke kuka so wasu ma sun yi kuka ko ba haka bane dan haka an nuna mu hakan ya kamata mima Allah tabaraka wa ta'ala saboda jama'a ai ba hakan gaba ne aka so da mu ba hakan gaba ne aka so da mu yanda aka so da mu ta haka Allah ne ya shige mana gaba sai muka tsaya kawai a matsayin kawai tsada kuma ita ma tsada kuma ga cikin gurgudu ana dai ta tahiya ko ba daɗi dai ana ana cin rayuwa to wani wani ma za kun kuma babu gobe kuma amma ba ciwon nan ta haka zai mima Allah ta'ala gode ashe suka ce hikimar da ta sa Allah tabaraka wa ta'ala yana kawo saukar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai sai yayi magana kuma jiragen ruwa saboda wannan jiragen ruwan da su ne ake tabadulul manasi ake canjin wato ababen amfani mu mu kawo muku ku ku kawo mana kuma ka kowa ya rena kowa dan kowa da kowa ke karya gashi nan shine wa sakhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi saboda ta dinga gudu bisa ga wannan tekun saboda umarnin Allah Allah ya ce wa sakhara lakum al-anhar kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine ya hore muku tekuna cikin duniya jama'a ga tekuna nan da dama Allah ya mana cikin duniya saboda dan adam zai amfana sosai da abin da ke wato cikin wannan teku ko dai abin da ke rayuwa cikin tekun ko kuma saboda kai da kawo din shi ta hanyar wannan teku to yanzu wannan aya jama'a abu nawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana cewa ya hore mana mu za mu Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh mun gane ko nawa kenan biyu wa anzala minas samai ma'a ko fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wannan duk abu da wa sakhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi nawa kudu wa sakhara lakum al-anhar nawa kenan biyar ko to kina yanzu kuma sai mu nemi sauran biyar cikin aya ta gaba sai Allah ya ce wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hore muku ash-shamsa wal qamara da rana da wata ga sunan suna gudu da'ibain ai da'imain har abada ga sunan ba a taba wata rana ba wanda aka take da wasan ai sati ta yajin aiki ko wata shi ma yajin aiki an taba yi ba ta bai ba sai dai ya hito ko kuma ita rana ta hito amma hasken nata ya dishe kuma shi ma wannan an gaya mu me yasa ake yi ba abu bane ba mai daurin kai ko ba ba Allah ta'ala manzo Allah ya mu bayani yace zunubai ne da dai buka Allah sai yana so ne ya tsoratar da mu kaga kenan wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamar Allah tabaraka wa ta'ala ya hore muku rana da kuma wata dadi bayani wanda suke ta tafiya kowane lokaci ba wato ba jinkiri ba su saba ma wannan aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya sanya jama'a daga cikin kasashen duniya ba ai ko kasashen da sai su yi wata ko ba su ga rana ba duk ana yin dare akwai kasashen da ma sai su yi wata shi da bin rana wasu kasashen kuma sai su yi wata shi da kuma daddare shi ne ma malamai suka ba da fatawa to so yana wannan kasashen ya za su yi azumi malamai suka ce abinda za su yi shi ne su yi kiyasan kasashen da ke kusa da su wanda su ana musu rana ana musu dare mun gane sai su yi azumi tare da wa'annan kasashen in kuma ma haka nan ba ta samu ba su zangi kiyasi misali dai shi dai wuni awa nawa ne kamar gare mu nauna ai awa 24 ne to sai su raba biyu kenan sai su ba dare awa goma sha biyu kuma ita ma rana sai su ba ta awa goma sha biyu kenan duk inda suka samu awa goma sha biyu zai su sha ruwa ko da tunda su ne ba rana suke gani ba ta yi tsawo kuma ba ta wato akwai lokacin da gaba ɗaya kawai duk ranar ne yanzu wanda watan na ramadan da ya shigo mu nan yanzu akwai kasashen duniya da kawai gaba ɗaya har ya ita har ya kare ba a ce ya rana ta haifu kuma ba a ce alfijir ya ke magana guda ce duka sukutum to kenan yanzu mene ne za su kenan sai su samu wannan awa ashirin da wurin sai su kimanta ta su kasafta ga lokacin da za mu zanki kamewa kenan shine azumin ga kuma lokacin da za mu dinga shan ruwa kenan an shan ruwa dama cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ƙarshen duniya ta yanda sati guda za ya zamantowa wato kamar wata guda wata guda za ya zamantowa a shekara kai za ta zamantowa kamar wata guda wata kuma za ya zama kamar sati sati kuma za ya zama kamar kwana guda to sai sahabbai suka tambaye suka ce ya rasu to salloli ya za mu zanke su tun da lokaci dai ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce su zanke yin kiyasi muna gwadawa to yanzu dai daga kaza zuwa kaza kenan sai mu yi azar ko daga kaza zuwa kaza sai mu yi lada daga kaza zuwa kaza sai mu yi kaza to haka nan ne za a yi in ka lura jama'a wanda duk suke da shekaru da dama ai suna gaya mana cewa a yanzu daga safiya zuwa dare lokacin duniya ya kuntace kwarai ba haka suka saba gani ba in ka samu wanda ke da shekara tamanin shekara goma tara zai ce maka da dai mu dai da muka taso in ka sayi gona tun da saya sai ka je ka yi aiki mai yawa kuma ka dawo gari ka je wa unguwa ka je wa gida ka je can ka je can sannan a yaza sannan a yaza mun kuma yanzu wa kafin ka ce mi da ka tashi kafin ka ce mi zai ka ji kawai ana kira la'aza kafin kuma ka ce mi kuma la'aza kafin ka ce mi kuma magarba shine suke ce mu kenan ta karubar zaman wato zamani duka ya kwantace ta fuskar tsawon shi da ta fuskar garuruwa su ma duka kamar sun matso kusa kamar sun matso kusa da sai ka ci wato kwana nawa sannan ka je mai ka ci kwana nawa sannan ka iya zuwa diba ko ka je agadas ko ka je arnis ko ka je kaza yanzu kuma duk ba haka bane to wannan dai duk yana shiga cikin wato fadin barin Allah tabaraka wa ta'ala wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibai Allah tabaraka wa ta'ala ya wuri muku ash-shamsa wal qamara da rana da wata da'ibai daga sunan suna ta tafiya ko lokaci sai Allah ya ce mi wa sakhara lakum al-layla wan nahar Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya hore muku dare da rana daga Allah ta'ala kenan sai hore mana dare da rana muna da dare wanda za mu tsaya mu huta muna da kuma rana wadda za mu hitawa wato mu zo mu nemi abinci wayannan ayoyin gaba ɗaya idan ka tara su kenan sun kai aya goma ko kuma ayoyi wato guda goma sha ɗaya ma kamar yadda wasu malamai suka ambata idan ka ce Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda biyu wa anzala minas samai ma'a uku fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum hudu wa sakhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi biyar وسخر لكم الانهار شدا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين كغنا ايوي بين ديكا حدي تقص وسخر لكم الليل والنهار الله تبارك وتعالى يوري muku kuma dare da rana wai wannan Allah ta'ala ya gaya mana da duk mu gane kudurar shi wa'an ga kadan san ice mu su jawo mu yi imani da shi dan ba mai irin wanda aiki irin da shi ko abun da yake da irin wanda abubuwan banda da Allah ba inda Allah ta'ala zai janye na shi ko ta gwamnatin duniya hadda abin duniya wanda za su iya zuwa su kawo mun madadin na Allah babu su ma duk sai suke cikin wannan albarkacin na Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala sai dai ba su godiya gani suke karfin su ne da dabara su da ba ko kuma gani suke har kawai wanda abin da ma haka nan yake a akwai wanda ya yi shi to yanzu sai Allah ta'ala ya tsaka da cewa wa atakum min kulli ma sa'altumu kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya ba ku duk abin da kuka tambaye shi jama'a ita wannan min din wa atakum min mun ganta dai ko to malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu a cikin idan ka duba hashiyatul jamal alal dalalaini da ya dauki dalalai da kenan ya yi mishi hashiya ya ƙara yin bayani akan shi sai ya ce wannan min din akwai zantuttuka guda biyu akan ta idan muka ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu kenan ko dai mu dauke ta za'ida ko da wani ko da yake wani lokaci malamai suna ganin ba ba ba su san su ce wato wannan abu za'ida ne in an ce za'id kenan kamar wanda yake wato ba ya da wani kima ba ya da wani aiki da yake yi a wajen sai su ce dai sun fi son a ce taukidi ne an ƙara ƙarfin wato jillan ne da da zawa wannan harafin dan haka kenan wa atakum min kulli ma sa'altumuhu magana ta farko kenan mu ce taukidi ce don haka kenan ma'anar zancen wa atakum kullama sa'altumu Allah sai ya ba ku duk abin da kuke roƙon shi jama'a mun gane to shine wasu suka ce to ai ko in kuka yi wannan fasara wa wani zai ruwa ya ce to ai ko ni ma na yi ta roƙon wani abu ban kuma samu ba kenan an ce kuma an ba mu duk abin da muka roƙa ashe ko ba haka ba don haka sai masu magana ta biyu wanda suka ce wannan mintin mu dauke ta tabi'idiyya ce in an ce tabi'idiyya kenan wa atakum ba'da jami'a ma sa'altumu Allah ya ba ku wani bangare na abin da kuka yi ta addu'a kuna roƙon shi ya ba ku mi wani bangare na duk cikin abin da kuka yi ta roƙon shi to ya ba ku wani bangare a ciki to yaya idan aka dauki wannan ita kuma ba kaga wannan ayi dai ita ta yi to abin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala kuma jama'a baya ba mu duk abin da muka roƙa saboda akwai wani abin da kake roƙo kuma ba alheri bane gare ka domin Allah tabaraka wa ta'ala shine masanin gaibi sai baka san gaibi ba baka ma san in an ji mama baka san abin da zai faru balle gobe balle jibi da haka yanzu kaga wannan wanda kake ta neman ka aure ta kake ganin cewa kai dai in dai aka baka ita an baka komai to kai abba ka san me zai faru ba sai ya zama to an baka ita din kai baka san irin matsalolin da zaka zuwa ka fuskanta ba ko ba haka bane kai hatta da haihuwa akwai wanda bai san in an ba shi haihuwa ba ƴaƴan bi za su zama to mishi ka dubo wannan kisa ta Musa da Khidir kan cikin suratul ta me yasa Khidir ya kama wannan yara sai ya kashe shi da ya kashe shi sai annabi Musa ya ce a qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin da kada ji ita shay'an nukura ka zo da abinki dan bi za ka ma yaron da bai komi ba amma da ya zo shi khidir yana mai bayani yace wa ammal gulam fa kana aba fa kana abawayhi mu'minaini fa khashina an yuhiqahuma tughyanan wa kufra. amma shi wannan yaron da kaga na kashe shi to mahaifan shi sun kasance mahaifa ne na kwarai salihan bayi sai muka ji tsoron idan ya ci gaba da rayuwa har ya girma zai dinga sanya su wasu abubuwa su kuma saboda kamar da suke mai suna mai da'a har sai ya kai su ga kawai kaga kenan ba alheri bane ba gare su jama'a da yawa daga cikin abin da muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala in kaga bai bamu ba shi Allah ya ci ya san hikimar da ta sa bai bamu kaga ne ba wanda bai roƙon kuɗi ko akwai wanda bai roƙon sai akwai wanda bai roƙon kuɗi jama'a kowa yana roƙon kuɗi to amma ka zama miliyoniya kana mallakan miliyarori shin alheri ne gare ka ko ba alheri bane ba gare ka game da tahiyar ka lahira game da alkiyama ka shin wannan ya zama alheri gare ka ko ba zai zama alheri gare ka ba ka sani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zai da zan ke zan ke dinga baka dai dan da gwada kana dai ci kana sha dai ana dai murginawa kai kun ba haka ke so so kace ka dinga zo zo zo da alaji wala da alaji wani sai Allah ya ce in kai dai tsayanan dai kada ta gaba dai gaba dai ni gaba ne nake so a ce kai dai tsayana ko ba gaba ne to kai baka san kima da take ciki shi Allah ta'ala shi ne masanin gaibi dan ya tabbata cikin hadisi akwai mutanen da idan aka ba su duniya Allah ta'ala ya san da cewa mutunci ma Allah subhanahu wataala da su ka san dukiya tana sani girman kai da takawa ga yana Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana cikin suratul alaq ko ba haka ba wato kalla innal insana la yatgha ar-ra'a Allah tabaraka wa ta'ala ce ka bari dai dan adam yana da dagawa ba dan komi ba saboda ya ga an wadata shi duk kana ganin wani kuna zama tare da shi duka ba komi ba wata matsala ya tsaye ya yarda ka zama abokin zaman shi har kuna gaisa da sauran su in ya samu wani abu sallama ma zai ce baya amsa ta sai ta ire-iren shi da kai baka zama amsa sallama ka cewa kai wa assalamu amincin Allah ce ba a so amincin Allah ya tabbata gare ka shi kawai ka rike kayan ka wannan ɗin ma ba ya so da gare saboda tun da dai kai ba ka da irin abin da shi yake da shi a gani dan adam kenan akwai dagawa akwai kafunci jiji da kai ta iya shi ma zai ta saki abokai ma ya saki wasu abokan hulɗa ma ya saki wasu duk wanda yake magana da su ma yake kai tsawa kai wani waya ma in ba wanda ya sani ba ma ba zai ɗaga ko ba ka ko ba akwai su ba ta kira sai ka san abuwan da suke damun mu ne shi yasa Allah ya kyau dan haka dai kenan Allah tabaraka wa ta'ala a takaice wato da yace wa atakum min kulli ma sa'altum kenan mu dauki wannan min din wato tabi'idiyya ce amma abin nibi da aka ce kullu kuma wannan me yake nibi a a cikin duk wani abin da kuka roƙa an baka wani dan abu a ciki jama'a kun fahimci zanta wato kenan shine ai atakum ba'da jami'a ma sa'altumu shi ya sama kenan akan haka ne suka ce wa ala hadha fal maqul mahdhuf wa taqdiruhu wa atakum shay'an min kulli ma sa'altumu duk cikin abin da kuke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala so ko bai baka duka ba ya dan baka wani abu ciki yanzu daga cikin mu kowa na roƙon kudi ko to akwai wanda baya kashe su a to kenan an dan baka wani abu da ya ci kuma kowa yana roƙon laya to an dan bashi wani abu ko da baya da ita takakkiya ne ko 50 ne cikin 100 wata kila yana da kai ko ma dai 20 ne cikin 100 an dan bashi kenan cikin da abin da kuke roƙon mu yaji Allah mun dan ba ku wani dan kaso mun dan gunta muku mun dan mun tira muku wani dan abu a ciki mun gane ko jama'a shine wa atakum min kulli ma sa'atum wannan ra'ayin kuma shine imam shine wato sai da waye daya akan shi a ce wannan mintan wato tabi'idiyya ce kenan Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna mana cewa cikin duk abin da muke roƙon shi to ya dan ba mu wani abu a ciki ko da bai ba mu daga shine wa atakum min kulli ma sa'altum to ai har yanzu a cikin ayar jama'a da Allah ta'ala ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum sai malaman tafsiri suke cewa kuma wa ma lam tas'alu kun gane Allah ta'ala ya ba mu da abin da muke tambaye shi ko kuma wani bangare daga cikin abin da muke tambaye shi kuma ya ba mu ma abin da ma ba mu tambaye shi ba haka ne ko ba haka ne yanzu cikin gangan jikin kama abubuwan da Allah ya baka tambaye shi kai ya baka hanci ya baka kunne ya baka ido ya baka kaza ya baka ya ba ya ma hannuwa ya ba ya ma kawawa tambaye shi kai ka roki wannan shi kenan Allah ta'ala ya ba mu abinda muka roka kuma ya ba mu ma abinda ban ma roka muka iskar da muke shakar akwai wanda ya taba zuwa ya ta addu'a shekara guda yana addu'a saboda Allah ne wuri mai muka iskar kar ta tsaya mishi da zai samu yana shakar ta ai ba wanda ya taba ma wannan addu'a ba. ita wannan kawai ka bar ta kawai ita kawai sai cikin goni kawai take ai ba kamar ba a kawai take zama kenan shi yasa wato suka ce kenan Allah ta'ala ya ba mu duk abin da muka roƙi ya ba mu wani abu daga cikin duk abin da muka roƙe shi kuma ya ba mu abubuwa da dama ma wanda ba ba mu ma roƙe shi ba suna nan da dama ba mu roƙe shi ba yanzu dukkanin mu gaba ɗayan mu nan wurin gaba ɗaya kowa ya tashi ya samu kanshi a matsayin musulmi ko ba haka bane addu'a muka yi ai ban ma yi roƙo nan ba a wannan babin ko to kaga sai Allah ta'ala ce wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsu wai kun ga wancan ayoyi guda goma kun ga wancan kudura guda goma da muka yi muku muka halatta muku mun muku kaza mun muku kaza sannan kuma duk cikin abin da kuke roƙon mu ba a rasa dai mun dan baka wani abu a ciki kai har ma abin da baka roƙe mu ba ma mun baka sai Allah ya ce to ku saurara ku ji wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsu nemomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku inda za ku zauna kuna san ku kididdige su ku kirge su duka wallahi Allah ya ce wallahi ba ku yi dukiya dan wani abun ma kai baka ma san ma ne maka ce sai da dai karasa shi ne za a gane cewa shi ma yana da umarni shi kawai Allah ya san yana da umarni shi yasa ya maka shi dandali ya san yana da umarni ga ko ba ka wani haka ka dauki sanyi ka dauki rana misali ai duka muna kuka da su in suka rana amma kuma kowanne akwai amfanin shi kuma gare mu cikin jikunkunan cikin ababen da suke nuna don mu iba mu sha cikin ababen da suke abinci ne gare mu suna bukatar wannan rana akwai abubuwan da ke bukatar wannan rana sai ana wannan rana sannan su kai don mu samu kuma kuma akwai abubuwan da suke bukatar wannan sanyin kuma sai an yi wannan sanyin kuma sannan kuma sai mu samu wannan abubuwan su kai don mu amfana shi ne wa in ta uduni matallahi la idan za ku zauna kuna lissahi ni'imomin Allah akan kowa to ba ku iya lissafi idan Allah jama'a me ya kamata ga wanda aka yi ta mushi ni'imomi aka yi ta mushi ni'imomi ai yayi godiya haka ya kamata to wasu ni'imomin baka san su ba ma balle kai godiya gare su mun fahimta jama'a wata ni'imar ma baka ma san ni'imar bace ba ma balle kai godiya gare ta shi yasa Allah ya ce innal insana ka dan ni ka dan adam da zalumun wato mai zalunci ne kafara mai yawan kafirci dan bai kamata bai na kafirce mu sai kamata bai zama to azzalimi yana zalunta kafin shi jama'a mun ga ayan nan sai ta rabe da cewa innal insana kai lalle dan adam la zalumun wato mai yawan zalunci ne kafarin kuma mai yawan kafirci wanda kuma bai kamata ya haka nan ba ya tsaya ya lissafin wannan ababen da muka yi mishi mana ai bai kamata bai saka mu da irin abin da ya kamata a ce yana saka mu yana kutunce mu dokokin Allah ba ruwan shi da dokokin Allah kuma a cikin jikin nan nashi akwai wuri dan kaɗan da an ɗan gaba shi zai gan shi kawai ya zama abin tausayi yana rai hannun Allah ana kusa da zan gadan an kwana ma ba ya samu waraki da ihu da kowa sai an ma mashi wata allura wata kila saboda ya samu ya bace da Allah na da ma haka yake rauni ke gare shi cikin kanshi akwai abubuwan da sun tafi babu lahiya cikin cikin shi akwai abubuwan da sun tafi babu lahiya cikin gangan jikin shi kawo ko hannuwa akwai abin da ya tafi babu lahiya ga haƙori ma haƙori ka ga ciwon yatsa ka dai amma kuma duk da haka wato shine wanda yake mai rishin ji game da dokokinmu yana da zaluncin kawo yana da mai zalunta kawo ne shi ne shi sannan kuma yana da kafirci Allah ta'ala ya kare mu da Allah ta'ala ya ce wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan wa jnubni wa bani an عبد الأصنام na'am رب إنهن أضللن كثيرا من الناس na'am فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم
na'am jama'a Allah tabaraka wa ta'ala a nan cikin wannan ayoyin zai mana bayanin wasu addu'o'i da annabi ibrahim alaihi salam yi wanda kuma wannan addu'o'in da ya kuma sai allah ya karba mushi wannan addu'o'in matuƙar karba annabi ibrahim alaihi salam yake cewa wa qala ibrahim ka tuna mu mutanen kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha al-balada amina ya Allah ka sanya wannan gari ya zamanto gari ne wanda yake amintacce wani gari ne na jama'a garin makka al-murad bihi makka ana nufin wato garin makka annabi ibrahim ya ce ya Allah ka sanya wannan gari ya zamanto gari ne amintacce wa junubni wa baniya sannan kuma ya Allah ka tsere da ni ka nesantar da ni da ni da ƴaƴana anna abudal asnam daga mabauta ma gumaka yanzu cikin wannan addu'a jama'a da ke cikin wannan ayoyi aya guda ɗaya addu'o'i guda biyu ne annabi ibrahim ya Allah ka sanya wannan gari ya zama to gari ne a mantacce sannan kuma ya Allah ka sanya ya Allah ka fatira wato ka nesantar da ni da ni da ƴaƴana daga bautar gumaka ma'ana abu biyu ne annabi ibrahim ya roƙa annabi ibrahim ya roƙi aminci da garin makka